بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yanzu haka muna daren juma'a daren sha ɗaya ga watan jumadal akhirah hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma allah da shi ne kaset na 456 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki azza mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jima da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya le auzaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da mala albani gina kadai don cimma manufofin da'awarsa da fatan Allah da nufi muna cikin babu bayanin fadli salatul isha'i wal fajr fil jama'a babin da ke mana bayanin falalar yin sallar isha da sallar asuba a cikin jami'i a inda ajiya muka kwana akan hadisin sayyidan Usman Allah kara masa yadda wanda yake ce ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi ya ce duk wanda ya tsaye dare a duk wanda ya samu sallar isha a jam'i za a rubuta mai kaman ya yi ibada ya raye rabin daren shi ne wanda ya samu sallar asuba a jam'i za a rubuta mai kaman ya raye daren da ya gaba daya muka ji cewa zahirin hadisin ajiyar cewa ma'ana za a samu ladan rayar dare da rabi ne amma a wasu lafuza suka zo wanda kamar muka ce imam ibn hibban ya roto wannan hadisi annabi ya ce neman sallar isha a walgadata fi jama'atin faka annama qamal layl wanda ya salla asuba da salla isha a jami'i to ba shi za ba shi ladan kaman ya raya dare gaba ɗaya jama'a fatan fahimta annan muka kwana yau za mu tashi cikon hadisin da malaki cewa wa haddathani zuhair bin harbin an ga wajen ko wa haddathani zuhair bin harbin qala haddathana muhammad bin abdullah al-asadi wa hawwala sanad قال حدث وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سهل عن عثمان بن حكيم بهذا الاسناد مثله imam muslim ce wa haddathanihi zuhair bin harb shi dai wannan hadisi da muke tattauna akan sa malam zuhair bin harb ya ba mu hadisin qala haddathana muhammad bin abdullah al-asadi yace muhammad dan abdullah al-asadi ya ba mu wannan hadisi din wa hawwala sanad imam muslim ya koma wata makaranta ya samu hadisin yace haddathani muhammad ibn rafi malam muhammad dan rafi ya ba mu hadisi قال حدثنا عبد الرزاق يجي عبد الرزاق يا بام حديثي جميعا سلكن سو عن سفيان سرويتو daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri an Abi Sahal daga Abi Sahal wai Abu Sahal shine Uthman bin Hakim mana shine Usman dan Hakim bi hadhal isnadi da wannan isnadi da ya gabata wanda aka samu daga Usman dan Hakim daga Abdullah Abdurrahman ibn Abi Amra daga Usman an fance abun ko sai ce mithlahu irin wancan hadisi da ya gabata cewa mutum zai samu wannan ladan ya raya rabin dare in yi isha a jam'i zai samu ladan raya dare idan ya salla asuba a jam'i ina fatan fahimta مسلم ساكت وحدثني نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam muslim yace wa haddathana yace haddathana nasr ibn ali al-jahdami malam nasr dan ali al-jahdami ya ba mu hadisi qala haddathana ya'ni ibn bishr ibn mufaddal yace malam bishr dan mufaddal ya ba mu hadisi ana khalid daga khalid al-hadha an anas bin sirina daga anas dan sirina kala yace sami'tu jundab bin abdullah naji jundab dan abdullahi yaqulu yana cewa an fahimta ko yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yace man salla subha man salla subha don da ya sallaci sallar asuba fahuwa fi zimmatillah to wannan mutumi na cikin alfarma ta Allah maɗaukakin sarki daga lokacin da ya mene da ya sallaci sallar asuba fi zimmatillah yana cikin alfarma yana cikin lamani na Allah maɗaukakin sarki jama'an fanci abin eh wanda ya sallar asuba kamar ya zama kayan Allah maɗaukakin sarki kun gane ma'ana kamar ana neman alfarma wani ce to wannan ya shiga alfarma ta da ma'anan mai kenan kada wani suke taba shi kenan in ka taba shi to ka taba mai alfarma ne ana fata kumfancin wannan kamar alliance da ake haka to wanda ya salla asuba wannan faɗin wanda ya salla asuba zai ɗaukar jam'i zai ɗaukar komini ko da shi kaɗai kenan sai dai ko da ya zama shi kadai amma zai fi zama ya fi karfafa idan ya zama ya salla asuba din mene a cikin jam'i to wannan wanda ya salla asuba cikin jam'i to kusan daga lokacin da wannan ya zama mene yana cikin alfarma Allah madaukakin sarki fala yaqlubannakumullahu bi shay'in min dimmati min dimmati bi shay kada ku kuskura Allah ya tuhume ku shine fala yaqlubannakum kada Allah ya neme ku wata ranar alkiyama ko kuma kada Allah ya tumce ku min dimmatihi bi shay cikin alfarmarsa da cewa kun karya alfarmarsa da wani abu Allah sa kun gane abu kada ku zo ran alkiyama Allah ya ce ai rana kaza ga wata kaza ka karya alfarmata to kaga bi dimmatihi din nan tayu wancan mutum me kenan wanda ya salla asuba mana kar ka zo yama Allah ya tunje ka ka cutar da wancan musulmi da ya salla asuba a jami'i kun fahimta wasu malaman suna ganin ku fala min zimmatihi zimmatihi din na koma kan mene zuwa salla asuba din kada ka jira yama Allah tunce ka akwai ranar da baka yi salla asuba ba sai dai zahirin hadisin yana koma ne kan magana mene wancan mutumi wanda ya salla asuba kada mu gifta gabansa da wani cutarwa a ce ka zalunci ko ka cutar da wani mutum wanda yake ya sallah asuba fayudrikuhu kuma ta yadda idan Allah ya tumce ka da kaci alkake ta alfarmarsa Allah zai kama ka shine fayudriku ay fayakhudhu Allah ya kama wannan mutumi da ya keta mai alfarma fayakubbahu fi nari jahannama saboda keta alfarman wanda ya sallar asuba ko kuma ita sallar asuba din sai Allah ya kifa mutum a fuskarsa shine fa kubbahu an fahimta kabba ya kubbu ina fatan fahimta akan ce kuma akabba yukibbu a irka da larabcin ya zama fi'ili mazidi ya fi zama muta'addi idan yana salasi ya fi zama lazimi amma wannan lokacin yana gashin nawadirul af'al ina fatan fahimta lazimin sa ne ta'adda a muta'addin shi kuma abin nan din shi mazidin sa bai ta'adda wannan wani hauli ne a da kace dai fa yakubbahu fi nari jahannama kada Allah ya kama ka ta alfarmarsa ranar kiyama sai Allah kifa fuska ka ƙasa a ja mutum kir zuwa wata jahannama sakamakon keta alfarmon da ya salla asuba a cikin jam'i da wani fatan fahimta wannan hadisi yana ƙara fitowa da falala ta salla asuba saboda annaba a nan bai kira wata salla ba bai kira salla azhar ko la'asar ba cewa duk wanda ya sallar asuba to wannan mutum ya shiga cikin alfarman allah maɗaukakin sarki sannan ni da kai mai hadisin yake ce mana kenan mutanen da muka san su da kula da salloli musallan asuba a cikin jam'i to mai taka tsaron da ke ta alfarmarsu mu ba su wannan alfarma da Allah ya ba su kar mu zalunce su da hannunmu ko da bakunan ko da gabanmu domin hakan zai iya jawo mutum asara ran alkiyama a jefa shi a wuta ina fatan fahimci wannan abu Allah ya samu dace to مالك سكت وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدرقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم مالك وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي مال يعقوب ابراهيم الدورقي يبان وانا حديثي قال حدثنا اسماعيل وشي اسماعيل يبان حديث عن خالد بن خالد عن انس بن سيرين انس بن سيرين قال يشي سمعت جندب القصري ناجي جندب القصري جندب ابن عبد الله القصري يقول نتشيوا qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace man salla salatar subh duk wanda ya sallar asuba wa huwa fi zimmatillah to wannan yana cin zimma ta Allah shine alfarma fala yaqlubannakum Allah min zimmati bi shay'in kada Allah ya nemi Qur'an kiyama da kunci amanar alƙawarinsa kun keta alfarmarsa fa'innahu man yaqlubu min dhimmatihi bi shay domin duk wanda Allah ya nemi ta cewa ya keta mai alfarma idriku to zai kama shi kuwa ba inda wannan mutumi zai fage an fahimta ko sai ce thumma yakubbuhu ala waji fi nari jahannam sannan Allah buga fuskar shi a ƙasa a ja shi har zuwa wutar jahannama jama'an fahimci wani abin ko Allah kiyaye mu مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داوود بن أبي هند عن الحسن عن جند بن عبد عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم مالك حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة مالا أبو بكر بن أبو شيبة بام حديثي قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون يا بام حديثي عن داود بن أبي هند دقى داود بن أبي هند عن الحسن دقى الحسن ابن الحسن البصري سيشي عن جندب بن سفيان daga jundub dan sufyan yana nufin wanne kenan jundub ibn abdullahi wanda da aka ce al-qasri din nan shine da aka ce jundub ibn sufyana sufyana sunan kakan shi ne a can ruwa da muka wuce ta dan dangan kai zuwa ga baban shi jundub bin abdullahi baban shi kenan nan kuma jundub bin sufyana an dangata zuwa kakansa wannan da a cikin ilmin usul hadis kun san da wannan tsari din wa minhum man nusiba ila abihi wa minhum man nusiba ila jaddi wa minhum man nusiba ila ghayr qabilati duk wanda a cikin abin nan ko bai kuniya take ko mai ne sunan shi nukhba ba yawa to da haka babu iskali sai ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi bi hadha da wannan hadisi da wancan lafazi da kaje walam yadhkur sai dai bai faɗi cewa fa yakubbahu fi nari jahannama in mutum Allah ya neme shi da ya keta mai alfarma zai kama shi kuma ya sa shi a gidan wutar jahannama ba to bai faɗi wannan ƙarin ba arwawa ne al-hasan al-basri to kuma ita wannan ruwayar ita wannan ruwayar da muke kanta tana da wadan matsala al-hasan al-basri yana ga cin fiqa sabatun fadilun faƙe manyan wato sika ne amintacce mai ilimi mai falala sai dai yana irsali yana kuma tadilisanci kun gane yana irsali yana tadilisanci to kuma nan ya zo da an jundub kuma musamman malamai suna da tattauna mai zafi akan cewa alhassan albasari shin ya ji hadisi daga jundub bin abdullah ina fatan fahimta da yawa sun tafi akan cewa ruwayar Hassan Basri daga Jundub ibn Abdullahi suka ce mini da'ifiya ce munqadi'a ce to aka muslim kuma kawo shi a nan wajen tun daga nan Jundub daga Hassan Basri an Jundub ibn Sufyana zahirin akwai matsala an samu tadlisancin a ciki kenan ko kuma an samu irsali wanda a da malaman sun ce irsali ba wai mursali da kasani kadai ba duk in kira sukan ce mai irsali kiran samu matsala sai ma suka ce to me yasa musu mai kawo wannan hadisi ruwayar sai aka ce ya kawo shi a matsayin mutaba ne ai ruwayar da suka gabata ba daga Hassan Basri bane da aka hadisi ne tabbatacce daga wane Jundub ibn Abdullah al-Qasri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kawai ya kawo shi ne dan mutaba ba wai don wani abu dan haka in ma dai da raunin to na wurin da bai bayyana anan ba kamar da na ga muku tun jiya na sha faɗa cewa yana ga cin mas'alta intiqa zabar hadisai masu rauni na mutum in sun inganta ta hanyar sai su kawo su a wajen za ku tuna abu gana muka yi da kujiya yi ko za ku tuna misali da na bayar mutum da aka san shi makarici zai gaba ɗaya kullum ƙara yake yi dole wata zai gaskiya ko to za mu yi buga ne gaskiya ko ƙarya in ya zo da zancen aka samu wasu masu gaskiya sun zo a ce to nan ya yi gaskiyar ko ba haka ba to kaga ba zuwa ce duk abin da faɗa ba da haka malaman hadisi suna da adalci shi sa suke bi su tankaɗe su rere shi sa in kai baka nuna ilimin ba ba a koya maka sunna ba ba a koya maka ilimin hadisin ba sai ka zo ka ce to an ce musulun hadisin ingantacce ne to gashi nan hasan bisri an jindub kace nan kuma fa ya za a ce sai a ce kai wawa ne baka san mene littafin suke magana akai ba baka san ba akwai maka yadda ake mu'amala da su ba ina fatan fahimta wanda yake mai rauni yanzu waye hasan basri daga jindub hasan basri ba matruk bane ba wadda bane ba kaza ba wani matsala ce ta mene shi kan aka ce thiqatun thabatun mutqinun mashhur to iyaka an gama mai shi kenan min a'ala maratibut ta'dil ina fatan fahimta amma matsalar shine argument ne tashi mai karfi shin ya ji karatu a wajen jindin domin tabi'i ne aka ce ra'asu tabi'ina shi al-hasan basri to ya ji ko bai ji ba nan da ake tarkatarka akan wajen to yau ya kawo mana gace ya je wanda suka ce bai ji din ba a wajen sa ya zama da'ifi kai tsaye kenan ina fatan fahimta to amma wannan din da ya kawo an samu wasu sun goto wannan hadisi ga jundub ta hanya lafiya babu kura a cikinta don ya kawo wannan abun ba zai rage komai ko ƙara komai a cikin shi ba ina fata an fanta wannan abun sai ce to kajin ake haɗa abun da haka irin su malam gaba ga suna ta hauka sai zo su faɗa cin sunnan manzon Allah sai ce to nan ma ai ga wani a ciki ana abun bauta ake ciki kafin ka kai ka fara irin magana akan wannan abu sai ka bauta wa ilimin kuma sai ka yi sun koya maka malaman tukuna kuma sai ka mamarasanci littafan tukuna ka goge a cikin da ake abin kuma sai ya zama kana da tsarkin zuciya ina fatan fahimta an ba ka rudani kaɗan sai fara wurin sai ka zo kai tawuka kana zage-zage a kan shirman banza kulo duk masu cakalar bukhari kun san ba littafin da matsiyata zindiƙai suke taɓa irin bukhari kullun sace ai ana tsarkake wani tafi wa littafin Allah ba ana kaza ana kaza to ba inda suke saboda in suka gama zubar da kimar sahihul bukhari to duk sauran kutubu sita da ajza da ma'ajim da wane ne duka an zubar da su kenan kamar aka zo faɗa gida ne ga baba a gida ga yara 'yan shekara takwas-takwas wani zai ɗauko muciya da dutse ina fatan fahimta ko haka ba eh ga wasu ɗan sauran babban gidan idan aka buge babban gidan gaba ɗaya sauran mai amfaninsa a gidan mata masu muciya ba ta kansu za su yi ba ina fatan fahimta so buhari kamar wata ƙugiya ce kamar wani dutse ne na sunan manzan Allah a kafe to yi sa suke ta kici su tun kuɗe shi kuma wallah ba zai yi ba kai ka ce aji a ce ka cike za ka tura dutsen kufai ne ta yana za ka fara kaga za ka sha wuya da an ganka sai a ce Allah sarki wannan ko ya taɓi ne to duk wanda muka yana taɓa buhari sai mu ce ko ya taɓi ne saboda ba zai yi bukhari ba da musulmi tafan da suka rubuta a zamaninsu akwai wasu kurayen malamai a lokacin wasu jigajigan malamai wanda harafi ɗin suke so kai kurka ce maka kai kuskun harafan nan a wannan zamanin a zamanin da aka rubuta wannan bawazafan fa imam ahmad bin hanbal yana na a raye fa yahya bin ma'in yana na a raye a wani lokaci ɗin fa abu dawud da sajistani yana nan a raye a lokacin nan fa ina fatan fahimta irin su imamu turmuzi suna nan sai ibn maja suka zo irin su ga sunan manya irin sai isirin ibn mubarak ne irin manyan-manyan malamai suna nan wanda isi abu hatimin razi su wane ne daga baya kuma aka samu irin su daru kodani waɗanda in suka suna bayan ilimi kanka sai ɗau sai kwance gaba ɗaya amma suna ji suna gani suka karanta suka karanta suka haddace suka yi salutin littafan kai kuma sai ka zo ka ce a aina akwai kuskure in banda ma mutane sun saba jin shirme bai kamata ma a saurare ka ba don magana ka tafi kama da ta mahaukata kuma wa'annan malaman suka littafan sun yawo dukkan malaman suka ce kai muhammad ibn isma'ila amir mu'minin fil hadis ina fatan fahimta suka tabbatar da wannan muslim shi ma aka tabbatar mashi da wannan abun bayan sun wuce aka samu wasu kurayen malamai duk kwakufa irin ibn hazm zahiri da irin su ibn abbar namari da irin su baji da suwaye suka zo suka ci kasuwar ilimi amma ba sa wani wani kusan ilimi ya jiji dole tun ba to dan Allah dan wani wadan gaba gadi ya zo ce akwai matsala cikin wani abin sai adamu sai dai kawai damuwa ko saboda masu rauni a cikin mu shine damuwa kawai amma wanda haka ba sai karshe ta hukar shi kawai amma akwai masu rauni a cikin mutane na fatan fahimta da wani kawai ya je ya yi rawar soja ya koyi kira allura ya zuwa ce wai a cikin bukari akwai bola an sa kyale shi da bola kawai shi kenan sa kyale shi da hukar da ya ɗiwo kansa na fatan fahimta wani abu na fatan fahimta so sunan manzan allah sarsa fi ƙarfin wannan abun ba karantsi ake mata ba mala ina fatan fahimta wani abu koya ake da technicalities da wasu abuwa da sai ka koya ka iya ko muka ce da mene wallahi sai da tsarkin zuciya in babu tsarkin zuciya amma duk ba zai yi ba gaskiya sai ka mai da ƙarya fari ka ce baki ne baki ka ce da shi fari Allah kyauta so da haka wannan hadisi ba shi da matsala saboda zuwan shi da wasu hanyoyi insha Allah ta'ala amma ruwayar Hassan Basri daga Jindub dan Abdullahi al-Qasri wannan babu shakka akwai 'yan matsaloli a kai ala samu dace to malin ce babu rukusata fi takhallufi an salatul jama'a li uzrin babun zai mana bayanin sauki da aka yi an takhallufi an salatul jama'a daga barin zuwa sallar jam'i li uzrin in yi zama akwai uzuri yanzu mun ji falala mun ji hadarin barin yin sallar jam'i a cikin masallaci ko ba haka ba to akwai uzurin da zai yi a ɗage mutum ƙafa ya zama bai zo sallar jam'i ba ko babu mun ji kuma a baya cewa sallar jam'i mene farilla ce akan dukkan wani musulmi banda mata musamman wanda ji kiran sallah to yanzu mutumin da akwai wani uzuri zai cewa zai sa mutum zauna gida bai sallah ba shi ne babu zai karanta mana insha Allah ta'ala imam muslim sai amsa mana cewa haddathani harmalat bin hayat at-tujibi qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab anna mahmud bin rabi al-ansari haddathahu an itban ibn malik wa huwa min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama mimman shahida badara min al-ansar أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأفعل إن شاء الله قال إتبان فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر وقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وهبسناه على خزير صنعناه له قال فثاب رجال من أهل الديار حوله حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن دخشني فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنما نرى وجهه ونسيحته للمنافقين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أهل بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك imam bukhari imam muslim ce haddathani harmala ibn yahya at-tujibi malam harmala dan yahya at-tujibi ya ba mu hadisi qala akhbarana ibn wahab yace ibn wahab ya ba mu hadisi qala akhbarana yunus yace yunus ya ba mu hadisi an ibn shihab daga ibn shihab anna mahmud ibn rabi al-ansari mahmud dan rabi al-ansari yana ga cin sigarus sahaba kananan sabai na manzon Allah sa suna yara a lokacin ya ce haddathahu shi mahamud ya ba ibn shaba hadisi cewa anna itban ibn malik itban dan malik Allah kara masa yarda wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi itban din ya ga cin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mimman shahida badaran cikin waɗanda suka halarci yakin badar jama'a shi sa wato shi wannan kalmar kaji an ce fulanun badariyun au shahida badar wato wani kambi ne title ne na girma a cikin addinin musulunci kun fahimta wato badar wani abu ne Allah ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya Allah da kanshi ce yawmal furqan yawmal taqal jama'ani ranar rabiya tsakanin ƙarya da gaskiya a ranar ne Allah ya daga addininsa yau na cewa manzan Allah ya kai addinin musulunci ya kai aka karya kafirci a wannan ranar a ranar ne sabai suka nuna wa manzan Allah solidarity suka nuna mai biyayya da ɗa'a Allah ji daɗin abin da suka yi ya dube su gaba ɗaya ya ce ‘yan aljanna ne babu matsala ina fata fanci wani abin shi sa don aka tashi in ka taɓa zuwa badar ko da kana da wata daraja a musulunci ko a garinku ba a cewa wani eh to dama shine hakimin garinsu kafin nan baban shi dama shine mai anguwa ba a wannan maganar sai a ce fulanin shahida badran to an gama kenan saboda yaban da Allah ya mutanen badar wato jawa kuro akwai wani wani event wani yanayi da mutum kan taka idan ya riga taka wani yanayin sai zama ya riga shafana kawai kuma ji abin ko wato wanda ne su suka taka shi kenan ku duba nana khadija da ce manzan Allah wata bajinta sai manzan Allah ya riga ya rike wannan bajintar ba a taba soke wannan bajinta kullum sai ya faɗi wannan bajintar tata shine lokacin da ya zo a firgice ya ga mala'ika bai san mala'ika ba ne khadija ta tsaya tsayin daka wajen ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dauke shi ta kai ta ce aba ba za ka wulakanta ba kalmomi masu daraja ta gami masu kwantar da hankali irin ka Allah ba zai wulakanta shi ba kana aikin alkhairi kana sadar da zumunci kana kaza kana kaza ga taimakon talakawa ina ka ina Allah zai wulakanta kwantar da hankali ta dauke ta kai shi waje kaza ta mai kwaza ta dauki dukiya ta bashi to annabi sai haka zai ce to shikenan ran lahira tana da gidan aljanna wanda babu hayaniya ko kadan a cikin shi radda nana Aisha ta taba nana Khadija sai da annabi mai mata sukuwa ta wata daya safi da rana kullun sai manzon Allah ya mata fada akan Khadija wata daya ina fatan fahimci wannan abu abubakar da yau manzan Allah wata alfarma yi wani aiki a musulunci shine kowa ya tada hayaniya bai da annabi manzan Allah bane amma shi abubakar yadda ina fatan fahimta duk wata shuba da su abuja la su ɗebo sai a garza wajen abubakar to kaji mutum na kaza yace yace na yadda kaza yace na yadda duk inda annabi zai shige shi kuma yana dafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ake buƙatar kuɗi sai ya ɗauko ya miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ake cutar da wani musulmi bawa sai ya ɗauka ya siya ƴan tashi ina fatan fahimta da haka radda wani sahabi ya taba abubakar sai da annabi ya so ya kaman wannan mutum ma ba sahabin bane cikin ku akwai annabi ya cikin ku akwai wanda ya sa abubakar ya mai laifi ya ce ya haƙuri kuma ya ce wai a wai shi gashi na da cewa bayan ya ce ni gaskiya nake tuna ku ta ni ya ba duke shi ya kaza ya kaza ya ce to kun jawa kanku duk wanda ya bude kofa ta hanyar gidansa shigo duk a toshe ta yanzu don kusan ba ɗaya kuke da abubakar ba ta abubakar kawai za a bari ina fatan fahimta to musulunci kenan usman da aka zuwa a je jihadin jeshul usra babu kuɗi a gwamnatin musulunci kuma ga yaƙi ya zama dole sai an zara a je an yi wa importin ɗin kaya da kuɗi da kaza kaza usman ya ce to ba matsala manzan allah duk sojojin a zo a musulunta za a ba su da abin za a yi annabi ya ce duka ya ce duka an ɗauki nauyinsu ba matsala kawai annabi ce a zo a hada a hudu ba ce ma darra ma fa al usman ba da yau da yau duk abin da usman zai mai ya sha kawai ba wata matsala ina fatan fahimta so akwai wani hobbasa da mutum kan yi sai ga Allah ba shi daraja shi yasa annabi ke cewa mutum zai zo yana aiki sai wani dan tuntube da wani aiki sai ya zama ya sami yarda Allah abada wata kilishi bai ma san yayi wannan abun ba ina fatan fahimta Allah samu da haka waɗanda suka je badar in kun kanta tarihi kun san sun namiji kokari su sun zo su tara dukiya ne da aka sace masa a maka suka ga cibir kuma da yaƙi zawar ga ba a fitowa yaƙi ba ba ta kuma ba shiri kuma ga kafare sun zo da manyan-manyan tankoki da jiragen yaƙi su kuma ne sun zo da 'yan takuba amma haka suka yi shahada suka tunkari wannan yaƙin har Allah ba su nasara saboda gaskata manzon Allah sai Allah ke cewa to shikenan annabi yake cewa Allah ce wa ce wa ya gaya maka Allah ya dubi zakatan ɗan badar Allah ce ku je duk abin da ku yi maku yi amma duk ku ɗan aljanna ne ina fata ba da kan aka ce fulanu badar kuma ka ji wani abin sha'ar da sahabbai su habbu daɗi suke ji suke wani ya yi yaƙin badar su isu ko da kai baka je ba kakan so ka ce fulanun badariyun shahida fulanun badar ba irin bane masu ɓoye alkhairi la haula wala quwwata illa billah ku yan salafiya kuna jin salafiyanci fa eh billahi lazi a salafiyanci babu koyi alherin wani a bayyana da sharrin sa a salafiyanci babu kyashin falar da Allah ya wani babu ta a cikin salafiyanci ba yadda za a kana salafi kaga dan wanka ya sai firiya girgira kan gajin kamar ana caka maka a zuci wallahi tallahi mala salaf ba san wannan al'amarin ba hasali taimakon juna suke kamar da Allah ce ruhama ubainahu masu tausayi tsakaninsu kuma almu'minu almu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wannan shine salafiyanci sune salaf din mu'mini da mu'mini kaman gine suna karfafa juna ne in naga zaka wani alkhairi zaka wata bajinta zan zo dafa maka ne to wannan shine salafiyanci amma za ka bajinta sai je murkuɗe in tauye in tauye lallata abun ci haba muna nan za a yi kaza ya yi ɗin manan zai iya wallahi wannan ba salafiyanci ba ne ba kuma rayuwar musulunci ba ce ku saba ya ku 'yan salafiya da dukkan musulmi na saba ku saba da tsarkin zuciya ku saba da alkhairi a rayuwar sharri ba inda zai ji da shi makirci ba inda zai ji da shi kawuna ku da hankalin gani ina ma kirci ta kai mai shi nadama dama Allah ce wallahi hiqu makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci din iya kama yawo yana ran da abu din shi na yake juyawa yana kuma dire akan mai shi ina fatan fanto na abu ba a ce ba za ka iya cutar da na kashi da mai makirci ba ka ka cutar da shi amma ƙarshe shi ke da nasara kai ne ke da nasari a cikin wannan lamari shi mai sharri ba shi ma ce kare ne mai shi yake bi in ka kulla ka kulla sai ka dawo sai fada kanka inda one way or the other ka sani ko baka sani ba galin kuma Allah bai bari sanjiro dan haka ɗan uwa na musulmi musaba da alkhairi musaba da fata alkhairi malam albani kyakkyawan misali ban mu ana mu dai a makarantar mu darul aziz dalibai malam albani ya karantar da mu alkhairi ya kuma aikata a zahiri mun gani mala albani in lokacin na sana'a shaddoji idan na ɗinki na sa shadda mai kyau wallahi in na gan shi ganin da yake sai ga ya fi ni farin ciki da ni kayan da na sa wallahi mala in ya za a halaga fara shi a gari an daga zaga sai ga ya kama nan da yake tele ne sai ya tsinke wani zarar da ban gani ba sai ga yana gyaggyara min haka yana farin ciki a lokacin da wani in kasa akwai lokacin muna karatu da wani wai tambaya wai ya aka ni ina karanta wani fi ni malam kuma na fi sa shaddoji ni kuma sana'a ta ce fa a lokacin da wannan jin haushin wannan abin malam ya ga kana wani alkhairi ya ya tamurna kenan shi sa duk malaman Najeriya zaka samu malam albayna da wani abu ne ban alkhairi a tare da su mu dai yan darul hadis wasu malaman ma a bakin malam albani muke jin su kawai tun kafin a buɗe media kowa a ganshi shi ba kan da labari ba taɓa ganin kwa ba zai ce a gari kaza muna da malam wani malamin sunna ne yi kaza yi kaza ko da masu ko baka zauna gaba shi kana ji kaci zaka ji wannan labarin a bakin shi zaka ji ya kira wani ya yaba ya kira wani ya yaba ya kira ya yaba haka sai ka samu sai dai kuma shi gani ido bai hana cin kai ne to dan kana namu ko bai dan kai kuskure kuma ba za a ce to ai to ai a rufa ba nan zai ce kaza wane ba daidai bane kuma zai soke wannan ba daidai din ba amma wancan yaban da ya maka kuma yana nan gobe kuma gobe zai kara da zaka mutu kuma sai je kwaso yanka ce ka zo maka su zo makanta ka su zo makanta shi su karatu malami nawa ne waɗanda bayan su ma tun suna dare malam arba'in kwaso an sai kawo makarantar science academy wasu sun mutu kuma ya ɗebo ya kawo science academy malamai fa kai har limaman ɗariƙa na zane kuje ku tambaye su ko da ke sun mutu a cikin su kuje irin alkhairin da yake masu kaka ce to ‘yan ɗariƙa kuma a wannan ‘yan gargajiya ne ba ma cewa komai Allah ba ne ba ma cewa salatin fatan ƙur'ani ba ne sun tsinci kansu irin najashi ne suna nan su dai musulmi ne sun tashi a ɗariƙa kuma ba su iya bari ba amma dai ba ka jin suna wannan to albani kan kyauta wa mutanen su ma ina fatan fahimci wani abu to ta ya za a yi musulmi mu zama muna da shari muna da harin shari a cikin al'ummanmu don allah mu yari ya kawo zukatan mu ruwa mu zama mutanen kirki albani gaya mana cewa daga cin abin da ke iya taimaka maka tsarkin zuciya ka ji baka da kyashin wani in ka zo addu'a za kwanta bacci falaki da nasir nan ka kokkoka a kirjinka in wanda ake gogewa a jiki din nan ka ringa gogawa a kirjinka sai allah buɗe ma kirjinka kuma ka ringa addu'a amma na nan mugu ne din daga alheri wajen wani sai ya ji haushi sai ya taɗi kuma wani musulmi kuma ahalin suna kuma salafi to kun ji da salafiya suke jama'a su salafiya suna faɗa alkhairin mutum ne kuma in suka ga sharri in kaga sun faɗa to zai cutar da al'umma ne amma wa sai su ɓoye sunanka sai su faɗi sharri wane ya kaza ya kaza in zama akwai sharri a ciki ko akwai ɓatanci sai su ɓoye sunan sai su faɗi aikin don ya zama mene an tsoraci wannan aiki din to in kaga sun bayyana suna za zama makawa ne a wannan wajen sukan rubuta su fara cewa ne kaza kaza din Allah samu dace don haka da suka ce wa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man shahida badar yana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi cikin waɗanda suka halarci yakin badar annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi'tiban bin malik ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah yace ya manzon Allah ini kad ankartu basari wato ni ina ankartu basari me za mu fasara kenan wato kyama hmm ankartu basari wato na samu nukura ido na yayi rauni ido na ya wato ina musun gani wato ido na yayi rauni shine an kartu ba sai ido na yayi rauni wa ana usalli li qaumi kuma ni ke wa mutanen anguwar musalla shine wa ana usalli li qaumi ai qaumuhu banu salima ke masu limanci wa idza kanat amtar idan lokacin damuna ya zo shine kanatul amtar kana anan tamma ce ai idza ja'atil amtar idan lokacin damuna ya zo salal wadi sai a samu kwarin dake tsakana da masallaci yana kwarara shine salal wadi wadi shine kwari inda ruwa ke bi mai yawa haka kaman kwazari baini wa bainahum tsakanina da waɗannan mutanen da nake zo a musulmanci walam astati an atiya masjidahum sai don ba zan iya banda ba zan sami ikon zuwa masallacin su masalla ba fa wasalli lahum waditu annaka ya rasulullah ta'ati fa tusalli fi musallan daka nayi burin ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo gidana kai mun sallah a wani musalla musalla shine wurin da ka ware kake sallah a cikin gidanka fa takhidhu musallan sai zama dan masallaci da kirshi a gidana fa qala sai annabi ce sai itibani ke cewa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce safi abu insha Allah in Allah sai da zan aikata abin da ka nema wannan me ke ƙaruna mana girman tawabu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kun banci abin ko sannan din da kake ganin kana da iko akan abu kace insha Allah kar ka ringa magana gaba gadi cewa zan yi kaza zan yi kaza ka ringa cewa insha Allah Allah samu dace qala itibadu sai itibadu yace fa gada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar ne siddiq sai manzon Allah tsira da amince Allah sabata a gare shi yayi sammako shi da babban sahabi abubakar siddiq hinar tafa'an naharu lokacin da yini ya daga mana hantsi ya fito kenan an samu kaman karfe 8 ko 9 haka lokacin hantsi shine hinar tafa annaharu lokacin da hantsi ya daga fasa'adan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa adintu lahu sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi ne mi izini ya shigo gidan ni kuma na bashi izini fa lam yajlis hatta dakhala albayta da manzon Allah ya zo bai zauna a kofar gida ko noje ba har sai da ya shige cikin gidan gaba daya sun maƙala sanin da ya shiga cikin gida sai ya ce aina tuhibbu an usalliya min baitika ina kake so in yi sallah daga cikin gidanka qala sai ce fa shartu ila nahiyatin min albayti sai dai ishara zuwa ga wani bangare na gidan nawa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya miƙe fa kabbara yi kabbara fa qumna wara'ahu sai muka tsaya mu kuma a bayan manzon Allah fa salla raka'ataini manzon Allah ya mana salla raka'a biyu thumma sallama sannan sai manzo Allah sallame qala sai ce wa habasnahu ala khazirin sana'nahu lahu da aga masalla sai muka tsara manzo Allah ce to ya rasulullahi akwai khazir da muka yi maka da Allah bai gama da huwa ba ka dan jira ya gama da huwa sai a dan kai walima haka kun fahimta khazir sunan abinci suka ce gutsatsar nama ne ake yankawa gutsu-gutsu haka sai a zuba ruwa da yawa ya tahoye da ku idan ya kusa da wasu a kawo tsaki ko kuma gari sai a zuwa sai su karasa tare me kenan fate kawai ina fatan fahimta da haka albani zo sai ce fate kawai ke fasarawa saboda ya kware da hausa da arabin sai ce kawai sai muka tsaye saboda wani fate don baka baka in kai sabon koyo ne kace a nama ne da kaza da kaza ka tsabata lokaci ne ka ce ba haushe fate kawai shikenan ka zauna lafiya ina fatan ban jona abin ya ce sai muka tsara manzan Allah aka rufaci da muka dafa masa ƙali sai ce fasaba rijalun min ahalin dari haulana sai wasu mazaje na mutanen wannan anguwa ta ahalin dar a nan mutanen wannan anguwa sai suka fasaba sai suka zo suke cincirindo haulana wato mutane da ke gidajen da ke makwataka da mu sai suka zo suke cincirindo a gidan shine fasaba suke cincirindo a gidan hajjata ma'afil baiti rijalun har ya zama a gidan mutane sun taru zu adadin wanda suke da wani adadi mai yawa haka faƙala ƙa'iru minhu ana nan ana zaune ana jin hadisin manzan Allah wani mai magana sai ce aina malik ibn duhushin akwai ina malik ibn duhushin ba mu gan shi ba kuma ya ji labari annabi ya zo wa qala ba'dhum sai wani cikin mazauna wajen sai ya ce dalika munafiqun ai wannan munafiki ne kawai la yuhibbu Allah wa rasulahu baya san Allah kuma baya san manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la taqul lahu zalika kar ka gaya masa wannan magana ta munafunci ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah ashe baka ga cewa mutumin nan ya ce la ilaha illa Allah ba yuridu bi zalika wajha Allah yana neman yarda Allah maɗaukakin sarki da la'ila Allahun shi? ƙala itibani sai ce sai ce ƙalu sai mutanen gidan suka ce Allahu wa rasulu alamu Allah dai da manzansa su suka sun cewa ya faɗa da gaske ne ko ba da gaske ba fa inna ma nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqina abin da yasa muka ce aka mun ga fuskarsa da karkatarsa zuwa ga wajen munafikai kun gane wanda ya ƙara fito magana muje kenan kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almunafiquna ma'lumuna an san munafikai a lokacin ina fata an fahimci wannan abu to sai aka ga wannan mutumi da aka kira shi galiba yana karkata zuwa ga suwa kenan munafikai abokan zamansa abokan tattaunawarsa suke kira su abu sai aka ce to wannan abin shi sa muka ce shi munafiki ne shi ma dan in ba munafiki bane me kai shi zama cikin su ina fata kun fito na abin to wannan matsalar da shirin hadisi zamu zo mu kanta daga baya da fa'idoji insha Allah ta'ala amma guguje wannan shaida suka bayar manzo Allah ba da shaida fiye da tasu domin shi wannan Malik dan duk shi din ya ci shi ma daga cikin suka yakin Badar to an ko mutum ya je baki yakin Badar ya sha me ya shi sa ce manzo Allah ce ya fa la ilaha illallah yabtagi bi hawaji halallahi saka ce a to me ya kai shi cikin munafikai kuma tunda ya tabbata cikin addinin musulunci almaru ma man ahabba yawmal qiyama yana tare su wa mai tawallahu minhum duk gasana ya akai kuma shiga cikin wayannan mutanen sai malamai suka ce ana ganin mai yiwa irin uzurin Hatim ibn Abi Balta'a shi ma yake da shi Hatim ibn Abi Balta'a aikin da yi na munafikai ne kun gane za a je yaƙi sai rubuta cewa ga manzan Allah nan zai sallallahu alaihi wasallama zai zo yaƙi da haka ni kuma ku kare mu na ba ku sirri ni kuma ku kare ban dukiyata da uwata da ke cikin ku da Allah ka taba ma shi yasa Umar ce bari in sare wai sha manzan Allah ne cewa baka san yaji yaƙin Badar ba wato ba kamata a darasi kan yaƙin Badar ne fa ina fata an fahimci wannan abu yawa zaka ji sabai suna girma Badar din nan annabi ce baka san yaji yakin badar ba wannan kun ga annabi ya girma zuwan shi badar ina fatan fahimta to haka ce to irin uzurin da shi hatim ibn albata ya bar mewa shi ma mal ibn dukshin ina yake dikici mewa yana bin wani bashi ko yana bin wata alfarma ko wani abu da yake gani sai wajen sai sama mewa abin da ya kai shi kenan amma ba munafanci dan annabi ya tabbata ba munafiki bane la ilaha illallah shi da gaske ne yau na fatan fahimci wannan abu kenan wannan ba zai ba mu dama mu je mutum je shiga cikin kazanta sai ce a takawa hahuna kun bi cewa dubu sai mutum je shiga kazanta ya je manne munafikai ya je manne makiya addini sannan kuma in an magana ce to ai Allah kaɗai san me wai dan aljanna ina fatan ban da za mu yi aiki da zahiri ku duba yadda shuba ta karfi akan wannan mutumi din har manzon Allah ce masu ya ce la ilaha sai ka ce Allahu rasul alamu shuba ta yi ƙarfi saboda mannuwar shi da su yanzu wani iya manne munafakai wa zai fitar da shi wannan manzan Allah ya fitar da shi shi kuma zai wanke shi yasa ba daidai bane kai zuwa cikin yan iska a ganka cikin yan wuyi ka ce ai ba sha nake ba ina fatan fahimta a ganka cikin yan luwaɗi ka ce kai ba yi kake ba a ganke cikin lesbians da group ɗinsu ke ce ake ba yi kike ba mutum ba zai kaji a kanka tuhuma ko da da gaske ne bayin kake ba kaji karkacin matsala jama'a na fata an fahimci wannan abin Allah zai samu dace amma za mu kasatar matsalar mun gama wajen sharhin hadisan fa'idojin hadisi din ala ce ka ce Allah wasu maka inna ma nara waja wani sirka wata wulil munafiqina mu mun ga fuskar shi tafi karkata da karkata zuwa ga munafikai qala ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa inna Allah Hussein lalle Allah madaukakin sarki qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah Allah ya haramta wa wuta duk mutumin da yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah yana neman yarda Allah da wannan la ilaha illallah ta wuta ba ta ci shi ba shi ma wannan zamu zo mu karanta murji'awa wasu kabila ce ko wace da'ifa ce a cikin addinin musulunci waɗanda suke makale wa irin wannan soshin kuma su taka tobara in an magana kuma ce su yin aljanna ne su murji'awa kenan an fanta suna jinkirtar da aiki daga mene daga abin da ake cewa imani da haka in dai ka yadda a zuciyarka kawai Allah kaza kaza ko ka riga ka faɗa da baki kawai shikenan kace la ilaha illallah to kai musulmi ne kawai whatever kai kawai shikenan kai dan aljanna ba ka shiga wuta ba wannan murji'anci ne kuma a cikin rayuwar musulmi muna fama da wannan murji'ancin da yawa a yau sai dai Allah shi yafe mana kawai Allah mana gaskiya ba mu ikon binta malin ce kalibin shahabin al'imam ibn shahabar zuri sai ce sun masa'altar hussein ibn muhammad al'ansariya sai yan tambayi wani mali mai suna hussein ɗan muhammad al'ansari wahu ahadu bani salim yana ga cin ƙabilar banu salim ƙabilar su itiban ɗin kenan wahu min saratihim shi wannan hussein ga cin saratihim shine manyan ashrafuhum kenan shine saratihim manyan mutane cikin wannan ƙabila ɗin an hadithi mahmud bin rabe game da wannan hadisi da malam Muhammad Rabi ya bani fasaddaqahu bidalika sai ya girgata shi akan wannan hadisi cewa gaskiya ne wannan abin ya faru a gidan Itibanu Ibn Malik Allah ƙara masa yarda wannan hadisi ƙaryar na mana me kenan yanzu a hadisin zamu ga cewa akwai afuwa da aka wa kenan Itibanu Ibn Malik ya nemi a yafe mai zuwa mina masallaci saboda menene kwazanin ruwa in ya zo ina fatan fahimta kenan aka mai masallaci a gida ne ke sallah abin shi to za mu zo mu ji muna son gama katin sai mu ji to kuma ga abla dan ummu katun shi kuma ya zo ne mu uzuri shi kuma an ce ba za a bashi ba to za a yi wannan hadisan guda biyu kenan Allah samu dace amma ba mu gama kanta gutsarin hadisan insha Allah ta'ala saboda ba mu da lokaci mun dauko tattauna ba zai lokaci ba zai ishe mu ba مالك تاو حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمد بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال قال رجل أين مالك ابن دخش أو دخيش وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفر فيهم أبو أيوب الأنصارية فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله فقال فرجعت إليه فوجدت شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائد وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر مالك وحدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع يا بام حديثي وعبد بن حميد دمالا عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق دكز عبد الرزاق قال أخبرنا معمر يتي معمر يا بام حديثي عن الزهري الإمام الزهري قال يتي حدثني محمود بن ربيع محمود بن ربيع يا بام حديثي عن عتبان بن مالك عتبان بن مالك قال يتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجي وجمع زان الله ترى أمين الله سبت أقريشي وساق الحديث سيكورو حديث وندي قبات النوم bima'ana hadisi yunus ma'ana irin hadisi yunus ibn zid al-aili ɗaya ga shan alban imamu zuhuri kenan ghaira annahu qala sai dai shi ma'amar atahira cewa yi fa qala rajulun sai wani mutum yace aina malik ibn dukhshin ina malik dan dukhshin aw dukhayshin ko kuma dukhayshin shakka ce ta mai ruwaya wa zada fil hadisi anashi ruwaya sai ƙara shi ma'amar kenan qala mahmud sai Muhammad ibn Rabi ƙarci ya ce fa haddasu bi hadal hadith nafaran sai na bada wannan hadisi ga wasu jama'a fihim Abu Ayyub al-Ansari a cikin su akwai babban sahabi suna Abu Ayyub al-Ansari wa qala sai yake cewa abu ayyuba kenan ma adhunnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ma qulta ina ganin fa manzon Allah ya faɗa abin da ka faɗa ba yana shara zuwa ga me kenan inna Allah harama ala nar man qala la ilaha illa ta bi zalika wajha Allah kun fahimta saboda kiyafulin ka kalli abun zai iya sai wasu surudu da wannan maganar sai ke tashi sai aikin da ya kamata kun tuna a tuwan kan mukaddima musulmi mun karanta amma ya karanta mana annabi ne ba abu da takamai ta kaje kai yawo duk wanda ka da shi in ya shaida ba la ilaha illa ka ce shi dan aljanna ne kun tuna abu hurairah ta bude da kalmin manzon Allah yana murna yana zuwa sai Allah ya sa ya kacifar wanda ya fara gani shine Umar ya ce Umar ya ce na wannan takalma ya ce na manzo Allah ce to shaida ce annabi ya ce duk wanda ya falla ila Allah yau ta gida kan to ya shiga aljanna kawai ya gama ba matsala shi dan aljanna Umar bai sai ya naushe shi sai da Umar ya zauna a ƙasa tukuna an fahimta sannan ya tashi cikume shi ya ce mu je wajen manzo Allah kace manzo Allah ya kokace mu je gafa takalmi ya bada ce muje ne tukun inji da kunne na aka ji annabi ce sake shi ai ce annabi kai ka aiko shi da wannan sakon ce ne aiko shi da wannan sakon ce to tunda kai ne amma dai manzon Allah ina tsoron kada wannan karatun ya sa mutane kasala wajen yin abin da ya kamata ya karfafa su wajen saba Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta da sai manzon Allah ya dakatar da Abu Hurairah daga wannan bishara cewa to a dakatar da wannan hadisi a wannan lokaci da baya mutane sai imani ya nuna a tare da su tukuna shine da sam irin abin da Abu Ayyub ke irin ra'ayin Umar dan can shine irin ra'ayin Abu Ayyub al-Ansari a nan wajen shi ma yana ganin sakin wannan zai kai mutane su mene su lalace su shagwabe kenan ina fatan fahimta Allah ya mu dace shi sa malamai kaga suke cewa su mutane akwai nau'in mutane guda biyu akwai masu zakewa masu guluwi wajen irin alwa'ad wal wa'id su je suwa kenan khawarij da mu'tazila akwai guluwi ba khawarij yan kasa Allah so daya yace wuta ina fatan fahimta ba khawarij ba kana saba Allah sai ce wuta kawo kalidina fiha abadan kuma ta jawo maka aya ta ja ayi wa man ya'sillaha wa rasulahu ina fatan fahimta su ne wanda kuke gani ake cewa yan boko haram din nan kun gane shi za suka kafa dukkan musulmin duk wanda ba a kan ra'ayin sai yake ba a wajen sa kafiri ne kawai da akwai guli wajen kafirta mutane da wuce iyaka a wajen muka ce guluwi yes musulmi zai zama kafiri amma ba ta da guluwi ba khawarjawa kenan sannan mu'tazila din su dan gungu suna da irin wannan ra'ayin su ma gidan radio a ce haramu hawa mota haramu wane ne haramu ina fata ku bace wannan abin duk irin su ne duk khawarij ne duk wannan masu guluyi ne wajen alwa'adu wal wa'id sannan ɗaya bangaren kuma na qait sune murji'awa su kuma su kuma sun salamce gaba daya game da alwa'adu wal wa'id duk wani abu da aka ce su ce ai in ya ce la ilaha illallah kenan ba matsala to za ku yi dole sai sai su bawo tawili ga wannan abubuwa din gaba daya wanda wayannan abubuwa su ɗan jahamawa su kuma sun taya su a nan wajen kamar yadda mu'tazila suka taya khawarij a wajen wa'ad wa'id su kuma jahamawa sai suka taya mene murji'awa a wajen wa'ad wal wa'id wannan bayanin murji'a jahamiya khawarija qadariyya sai mun zo a cikin kitabun shari'a nan ne za a warware zare da abawa a cikin shi ina fatan fanci wannan abu amma na fatima ta sa fanta sako abin shi ne wancan sun zaƙe wanda kuma sun mene sun yi ƙasa sai ga mutum ya ce shi musulmi ne amma baya sallah amma da magana ce Allah sa mu gane ta ce amin baya sallah wake so ga annabi ina fatan fahimta ya ci dukiyar mutane ya sace kullu ka gama gaba da sai can aka je umara shikenan in ka ci istighfari so 100 ma ya ishi mutum duk waɗannan murji'anci ne ga sunan kala-kala to shi abinda abu ayyuba da umar suka guda shine kada murji'anci shigo mutane ta babin wannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa daga kuma ci abun shi sa abu ayyuba da ji wannan hadisi a wajen muhammad ibn rabi al-ansari sai yake cewa kai ma adunnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma qulta ba na ganin fa manzon Allah ya faɗo wani abin da ka faɗa sai yake cewa to shi kuma sai ce a ƙala sai ce fahalabtu in raja'atu ila itibana an as'alaku sai na rantse to in na da wajen malam itiban ibn malik asalin mai kissa kenan zan tambaye shi kala sai ce faraja'atu ilai wataran sai na koma madina na same shi fa wajadtu shekar kabira gashi ya riga ya zama dattijo babba kan zahaba basaru irin nashi ma gaba daya ta da dindimi ne amma irin gaba daya ta baya gani wahai imamu qaumihi shike mutanen shi limanci fajalasu ila jambi sai na zauna kusa da shi fa sa'altuhu an hadal hadisi sai tambaye shi game da wannan hadisi din fa haddathani kama haddathani awwal mara sai karanta da ni hadisin kamar da kantar da shi karan farko ba ba canji summa nazarat ko awwal mara qala az-zuhri imamu az-zuhri to karshen wancan hadisin kenan ibn shab abu sai ke cewa summa nazar ba'da zalika fara'idun wa umur daga nan bayan wannan hadisi da itima ya zo da shi man qala la ilaha kaza kaza sai zama Allah ya saukar da wasu abu na farloli wajibai akan addinin musulmi wa umurun kuma aka saukar da wasu al'amura na shari'a ma nara annal amran taha ilaiha muna ganin al'amarin ya tike kan wayan al'amura ne wanda ya aiwatar da su ya shiga aljanna wanda kuma ya gaza kuma zai shiga wuta sai ce famanista da Allah ya gitarra cikin ku wanda ya samu dama kada ya ruɗa wannan falala da aka faɗa to falla ya tara kada ya ruɗa wannan abin kai iyayen ka wajen aiki na addinin musulunci da abin da manzon Allah sa zo da shi ina fata mun fahimci wannan abin lokaci ya kure mun zamu ja burki insha Allah ta'ala sai akan Allah kan mako na gaba idan muka karkare hadisan sai mu kanta wasu fa'idoji masu yawa na wannan hadisi insha Allah ta'ala abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka haɗa fuskokinmu a jannar firdaus la'ala Allah bukatunmu da muke roƙonka duniya kiyama Allah ka biya mana Allah roƙonka Allah ka ba mu imani nagari ka ba mu yadda da yaƙini tabbatuwa akan addinin musulunci اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله